بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na hudu ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina biyar wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan biyu miladiya ta hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 116 haka ne to a darasin da ya gabata malam yayi mana karatu a gaba ta 144 inda yake cewa idan ka ga mutum yana kaunar Abu Huraira yana kaunar Anas dan Malik yana kaunar irin su Usaid ibn al-Hudayr to ka sani ahalus sunna ne insha Allah idan kaga mutum yana son ayyo kaga mutum yana son ibn aun da yunus ibn ubaid da abdullahi ibn idris al-audi da imam sha'abi da malik bin migwal da yazid ibn zurai' da mu'ad ibn mu'ad da wahab ibn jarir da hammad ibn salama da hammad ibn zaid da malik dan anas da imam al'auza'i da za'ida ibn Kudama, to duk wanda kaga yana son irin waɗannan manya-manyan malamai ka sani shi ma ahalus sunna ne insha Allah idan kaga mutum yana ƙaunar irinsu imam ahmad bin hanbal irinsu hajjaj ibn minhal irinsu ahmad ibn nasar yana ambatansu da alkhairi yana kwaikwayonsu yana ba da fatawa da maganganu irin nasu to ka sani wannan shi ma ahlus sunna ne insha Allah ta'ala wannan kuma shine abinda Sheikh Fawzan al-Fawzan ya ci gaba da yi mana sharhi na ainihin wato wannan magana ta Imam al-Barbahari a gaba ta 145 malam yace idan kaga mutum yana zama tare da ma'abota son zuciya to kai hattara da shi farko ka sanar da shi hadarin zaman ka kuma sanar da shi wa'annan wa'anda yake zama da su yan bid'a ne ma'abota son zuciya ne idan bayan an ilmantar da shi an wayar da kansa an sanar da shi wa'anne irin mutane ne yake zama a cikin su an gaya masa hadarin su kuma ya ci gaba da zama da su to kai hattara da shi domin shi ma alamu suna nuna ma'abocin son zuciya ne wannan ita ce gabar da malam shi ma ya ta a Sheikh Fawzan Fawzan ya yi bayani gwargwado a kanta wanda a cikinta muna cikin karatu ainihin wato lokaci ya cin mana mun karanta faɗin Allah ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya sai zamto wa amara nabiyahu an yajlisa ma ahlil khair Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya dinga zama da mutanen kirki shine Allah ta'ala ce wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka zama tare da waɗanda suke bauta wa ubangijinsu safa da, wato da rana wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka ma'al ladina yad'una rabbahum zama tare da waɗanda suke bauta wa ubangijinsu bil ghadati safe wal ashi da rana yuriduna wajhahu suna neman yardarsa wala ta'du aynaka anhum kada wato ka kawar da idanunka daga gare su turidu zinatul hayatid dunya kana nufin ainihin wato kyalekyalen duniya fa amarahu Allah an yajlisa ma'a Bilal wa Ammar kenan a karkashin wannan aya qala al-muallif rahimahullah yace fa amarahu Allah sai Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yajlisa ya zauna ma'a Bilal tare da Bilal wa Ammar da Ammar wa Salman da Salman fuqara'is sahaba wanda talakawa ne cikin sahabbai wala yajlis kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ma'a akabir quraishin tare da manya-manyan quraishawa wa gairihim da wasunsu kana sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajlisu ma'ahum yana zama tare da manya-manyan quraishawa dama'an fi imanihim saboda yana kwadayin imaninsu yana sa ran za su yi imani wa ta'alifihim da kuma wato rarrashin zukatansu su karɓi musulunci walakin Allah nahahu an zalik sai dai Allah madaukakin sarki ya hani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga haka li'annahum qalu domin wayannan manyan quraishawan sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam utrud anna haula ka kori wayannan talakayen ya za a ce wani irin addini ne wanda bai san manya ba da ƙanana wani irin addini ne ka zo da shi wanda bai san manyan mutane ba da talakawa masu kuɗi da wayanda suke ba masu kuɗi ba in kana so mu saurare ku kuma mu karɓi addinin nan wayannan talakawan da ba su da riga mai kyau ba kullun suke samun damar cin abinci ko su wanka ba gaskiya ba za mu zo mu zauna a majalisi ɗaya tare da su ba sai dai a ware mu a dinga zama tare da mu su ma a ware su a dinga zama tare da su shine udurud anna haula ka koran mana wayannan talakawan irin su Bilal din nan ya bayin mu ne fa irin su Ammar bin Yasir waye Ammar bin Yasir irin su ainihin wato Salman ya za mu dinga zama tare da su in kana son mu zauna ko mu saurare ka to sai ka kori waɗannan kar su zauna tare da mu hatta najlisa har wannan shi zai ba da damar mu samu zama mu zauna tare da kai wa nasma alaka mu saurare ka wa nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala alkhair saboda kwadayinsa ga alheri hamma an yaj'ala li haula'i du'afa'i majlisan akhar har annabi yayi niyyar ya sanya wa wayannan talakawa masu rauni cikin sahabbai ya sanya musu wani majalisin daban ya zamanto ana zama da su daban su kuma wayannan manyan da annabi yake so tunda sharadin su su ba za su zo su zauna tare da talakawa ba ba za su zauna tare da raunana ba irin bayi irin su Bilal sai dai a ware musu gurin zaman su daban ko a ware musu gurin lokacin wa'azantar da su ko lokacin karatun su daban to annabi sallallahu alaihi wasallam ya himmantu yayi niyyar yin haka ya ware wa su addu'afa talakawa wato wani majalisin daban istijabatan li dalabil akabir min quraishin saboda neman wannan wato abu da ƙuraishawa manyan ƙuraishawa suka nema saboda amsa wannan nema da ƙuraishawa manyan ƙuraishawa suka nema dama an fi islamihim abin da yasa shi ba annabi zai yi hakan yayi ne dan kwaɗayin musuluntar su tunda kamar sharadi ne suna so za su karɓi musulunci amma fa ba za su zauna tare da talakawa ba to shi kuma annabi saboda ya kwadaitu akan su shigo dai musulunci in sun shigo za su gane ya musulunci yake za su daina wannan kyamar talakawan da haka su shigo musulunci wannan shine babban burin annabi sallallahu alaihi wasallam fanahahu Allahu an dhalik amma nan take Allah ta'ala ya hana manzon Allah i da wannan nufi nasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya hana shi ya aiwatar da wannan abi da ya kudurci niyyar yi na ware talakawa cikin sahabbai kada su cakudu ko su zo su zauna tare da waɗannan manyan ƙurayshawa din qabala an yunfiza kafin ya zartar da hakan Allah ta'ala sai ya hana shi wa qala sai ce wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta Allah ta'ala ce wala tuti man aghfalna qalba kada ka biye wa wa'anda ko kar ka biye wa wanda muka shagaltar da zuciyarsu daga ambatanmu mu mun riga mun shagaltar da su babu ambatanmu babu imani babu maganar karɓar musulunci a cikin zukatansu wata ba hawa Allah ta'ala ce karka biye wa wannan karkabu wanda mun riga mun shagaltar da zuciyarsa daga ambatanmu wata ba hawa kuma ya biye wa son zuciyarsa wa kana amruhu furuta don haka al'amarinsa sai ya kasance a sakwarkwace wa'anda al'amarinsu duk ya su kurkuce ya za ka biye musu da haka sai Allah ta'ala ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da wannan niyyar da yake da ita na ganin wa'annan manyan quraisha kamar za su musulunta kamar wasu mutane ne da in an kwadaita musu imani za su karba tunda sun sa wannan sharadin ba da gaske suke ba ba musulunta za su yi ba da haka Allah ta'ala ya ce wa'annan da suka kawo kansu suka yi imani suke son wannan addini ya zaka kore su ko ka ware su ka dinga tsammanin wasu wa'anda ba su zo ba wannan yana daga cikin dalilin saukar abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta anhu talaha wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha ko haka Allah madaukakin sarki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam to duk akan irin waɗannan ne na kwaɗayin waɗannan manyan ƙurayshawan annabi yana ganin in suka karɓi musulunci musulunci zai samu gata ya samu tagomashi tsangwamar da ake masa za ta yi sauƙi tunda manya-manyan akabira mujirimi haɗin sun musulunta ina fata an gane to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa Allah ya san waɗanda za su shiryu ko da an yi haka an ware talakawa na farko talakawan za su ji ba daɗi na farko talakawan masu rauni za su ji kamar an kyamace su za su ji ba daɗi su kuma waɗanda ake tsammanin dan su ɗin a kyamaci talakawan ko a ware talakawan su kuma ba lalle su musulunta ba li'anna Allah ya alamu anna haula ila yaqbalun domin Allah ta'ala ya san waɗannan waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta kwaɗayin su shigo musuluncin ba za su karɓi musulunci ba wala yu'minuna kuma ba za su yi imani ba fa qala lahu Allah ta'ala cikin suratul an'am yace wala tadridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kar fa ka koru wa'annan da suke bautawa ubangijin su safa da rana suna nufin samun yardar Allah ma alayka min hisabihim min shay'in babu wani haƙƙin su akanka wa ma min hisabihim alai wa ma min hisabika alaihim min shay'in kaman yanda babu wani haƙƙi haƙƙinsu a kanka babu haƙƙinka a kansu fata ɗuru da humballanta naka ce za ka kore su fata kuna min zalimin in kai haka za ka kasance daga cikin azzalimai kaga nan ma a cikin wannan surar sai Allah ta'ala ce wannan korar talakawa wannan sahabban masu rauni da annabi ke so ya kore su dan ya faranta wa'annan manyan quraishawan wai dan su musulunta Allah ya tabbatar masa da cewa kada yi haka wa'annan sun riga sun karbi musulunci sun yi imani sun kafe akan za su bautawa Allah safa da rana ba su da wani kuduri sai neman yardar Allah subhanahu wataala to dan me yasa za a dakatar da su ko a kore su ana jiran wasu waɗanda wallahu alamu akan za su shiryu ko ba za su shiryu ba ko an gane ko suratul an'am ayata 52 wayannan ayoyin duk malam yana kawo mana sune dan ya nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an umarce shi da zama da mutanen kirki to shi yasa dan malam ya tsawatar da kai ya ce in karka dinga zama tare da dan bid'a kar ka zauna da mutumin da kasancewa ma'abucin son zuciya ne Allahumma sai dai idan kai ma ma'abucin son zuciya ne amma in ma baka sani ba aka wayar da kanka cewa fa zama da su akwai hadari mutanen nan ga aqidar su ga irin halayyar su kuma ka doge ka ci gaba da zama da su to kai ma an ce ai hatara da kai wa qawluhu wa arifhu farko in kaga mutum yana zama da waɗanda suke akwai hadari cikin zama da su farkon abin da zaka yi ka sanar da shi fa in jalasa ma'ahu ba'da ba'da ma alima fa in jalasa in ya ci gaba da zama da su bayan ya san sharrunsu fattaqihi to shi ma kai hattara da shi fa innahu sahibu hawa ma'anahu ma'anar wannan magana inji Sheikh Fawzan al-Fawzan annaka tunasihuhu al-bu'd tunasihuhu al-bu'da am mujalasati ahli shar idan kaga mutum yana zama da ma'abota sharri la'alla bako ne watakila bai san sharrunsu ba ko sharrin nasu bai bayyana ba gare shi ko shi a ganinsa wannan abin da suke ba sharri ba ne kai kuma ka tabbatar da cewa sharri ne zama da su zai zama sharri a gare shi ba zai zama mai alfanu ba to abin da ake so ka yi masa nasihar nisantar zama da ma'abota sharri fa illam yaqbalin nusha in ka yi man nasihar ka wayar da kansa ka gane da shi ya fahimta ya kuma gane amma ya doge yi karɓar nasiha ka ya ci gaba da zama da su fa ta zilhu to shi ma ka kaurace masa li'annahu jalasa ma sahibil bid'ati an ilmin domin yana zama da wanda yake ma'abocin bid'a ne kuma yana sani la an jahalin ba bisa rashin sani ba in da rashin sani ne yanzu ka gaya masa to ci gaba da zaman bayan ya sani to wannan kuma kaga yana da sha'awa akwai wani abu na bid'a da yake burge shi akwai abin da ke kayatar da shi game da wannan dan bid'ar kenan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta burge shi zama da ƴan uwa ahlus sunna baya kayatar da shi to wannan ai hattara da shi gaba ta 146 qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa idza sami'ta ar-rajula idan ka ji mutum idan ka ji mutum tatihi bil asar kana zo masa da hadisi fala yuriduhu amma baya san sa kuna tattauna da ka kawo hadisi sai garan sa ya baci da ka kawo hadisi sai ki karba ya ce shi bai yadda ba in ka ga mutum kana kawo masa hadisi fala yuriduhu amma baya san sa wa yuridul qur'ani amma ya ce wai qur'ani kawai yake so fala ta shukka kar kai wani kokonto annahu rajulun wannan mutum ne kadihtawa ala zandaka ya tattare zindikanci ta tare da shi fa qum min indihi maza maza ka tashi daga gurin sa wa da'ahu karabu da shi asharh hunaka jama'atun ashek fawzan al-fawzan yace akwai wasu jama'a wata jama'a wasu mutane yusammuna al-qur'aniyya ana kiransu yan qur'aniyun sunansu kenan a yanzu ma ina jin akwai su a cikin mutane a cikin a cikin al'umma yan qur'aniyun ba sa aiki da hadisi ba su yarda da hadisi ba to shine malai yake cewa in kaga ka kawo mutum hadisi ya ce shi ba ya san hadisi shi gaskiya bai yarda da hadisi ba shi kaza kaza kaza sai dai qur'ani kawai to malai yace ka sani cewa kar kai kokonto akan cewa wannan mutum ya tattaro zindikanci tattare da shi da haka zama da shi bai da fa'ida zama da shi bai da wani alfanu tashi ka bashi guri to sai malai yake cewa hunaka jama'atun yusammuna alqur'aniyya akwai wasu mutane suna nan ana kiran su da yan qur'aniyun la yahtajuna illa bil qur'an ba sa kafa hujja sai da qur'ani kadai bi za'amihim amma fa fadar su amma wani lokaci za ga suna yin hujja har da san zuciyarsu tunda duk yanda za su dauko qur'anin su fassara ai san zuciyarsu suka fassara qur'anin da shi ba su da wani tabbas ba su da wani isnadi daga manzan Allah cewa haka manzan Allah ya fassara wannan aya yadda suke fassara ta amma zai ɗauko ƙur'ani ya fassara shi ya yadda karkai aiki da hadisin annabi ya fassara ma aya amma shi ya yadda zai fassara ma aya shi a karan kansa zai jawo aya ya fassara ma ita a ina ya samu wannan fassarar wannan fassara ce ta ƙashin kansa amma manzan Allah ya fassara ma ƙur'ani ya ce bai yadda ba ko kun fahimci wannan to shine mala yake cewa zaka ga a fadar su fa sai su ce wai ba sa yin hujja su sai da Qur'ani da hakan ka kawo musu hadisi cikin Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi ko Ibn Majah ko ko duk hadisan kutubu sitta ko kuma kutubul littafan da suke madogara ga musulmi kana kawo musu shi ji yake kamar ka karanta mai shafa labari shuni hadisin annabi ba shi da martaba ba shi da kima ba shi da abin nan a tattare da a wajen su ba shi da shi da aka ƙur'ani kawai kana so ya saurare ka ƙur'ani kawai fa bi ayyi hadithin ba da hoyo minuna wa yarfuduna sunna suna watsi da sunna ba ruwansu da sunna sun ce wai sunna ai wani an wani ne wai wani kato ne ya jiyo daga wani kato wani shi ma ya jiyo daga wani haka zaka dinga jin suna faɗa kuma sun manta abin da suka manta shi ma qur'anin da waɗanda suka ruwaito hadisin su suka ruwaito alqur'anin shi ma qur'anin daga wani an wani an wani ya zo in har ka yadda ƙur'anin ya zo ta hanyoyi har ya zo zuwa gare ka to me ya hana ka ka gaskata cewa ƙur'a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta taho ta wannan hanyar kuma ta zo har zuwa gare ka Allahumma sai dai in tattare guda biyun za ka yi kace duk baka yarda da su ba saboda wane ya ji ga wane ne wane ya ji ga wane na farko dai kai baka cikin baka kai ba sahabi bane ba tabi'i bane ba atba'u tabi'ina bane bal ma sai da sama da shekara dubu da barin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya sannan ka bayyana kai kuma sannan wannan fahimta taka ta bayyana misali ina fata an gane to kaga kenan wannan yana nuna maka cewa ka ce kayi watsi da alqur'ani kayi watsi da sunna to kawai gara ka ce ka tattara da qur'anin da sunna duk baka yarda da su ba domin lokacin da qur'ani yake sauka baka da ruwaito maka shi akai ya aka yi ka yarda da ruwayar alkur'ani ya aka yi ka yarda da waɗanda suka kawo ma alkur'ani amma baka yarda da waɗanda suka kawo ma wannan tufka da warwara kenan domin wanda suka kawo qur'anin su suka kawo sunna a wani dalili ka ware ka ce kai ka yarda da qur'anin kuma amma ita sunna baka yarda da ita ba wa haula izanadika shak fawzanul fawzan yace waɗannan zindiƙai ne li'anna al'amala bis sunnah abinda suka kasa ganewa aiki da sunnar manzon Allah amalun bil qur'an ai aiki da alqur'ani qur'ani ne yace kai aiki da sunna qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi fakhuzuhu ku rike shi wa ma nahakum anhu abinda manzon Allah ya hane ku anhu daga gare shi fantahu ku hanu to manzon Allah ya zo mana da abubuwa guda biyu ya zo da Qur'ani ya zo da Sunna kuma Allah ta'ala ne yace ma wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku rike shi to manzon Allah ya ce ya zo da alqur'ani ya kuma zo da sunna to me yasa ka karba alqur'anin ba karba sunna ba tunda duk gaba daya da alqur'anin da sunna an ce ka rike su an ce ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu suratul hashr aya ta bakwai wa li anna sunnata domin ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mufassiratun lilqur'an ita ce mai fashin baki da fassara alqur'ani in ku har baka yadda sunnar manzo Allah ta fassara ma alqur'ani ba to kai san zuciyarka zai fassara ma alqur'ani domin da san zuciya zaka ringa fassara kenan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma Qur'ani ka ce wannan sunna kenan wannan hadisi kenan kai baka yarda da shi ba to yanzu ta wace hanya zaka samu fassara alqur'ani duk hanyar da zaka kawo mana wanda ita ka wajen fassara alqur'ani to ita ma ba karbabbiya bace ba yardajjiya bace a wajen wani ko a wajen mu ma damar manzo Allah ba shi zai fassara mana alqur'ani ba kenan kai sai mu aje manzo Allah sai kai kuma mu rike ka ka fassara mana alqur'ani saboda kai aka aiko mana ina fata an gane da haka damsul basirati ne kuma wannan zunzurutun son zuciya ne a ce ga alkur'ani akwai ayoyin da suna nan a jimulce suka zo kuma kana akai a matsayinka na musulmi kana buƙatar fashin bakin su waye zai fasa ba bakin shi sa za ka suna samun kansu cikin rudani a abubuwa da yawa na ibada yanzu da Allah ta'ala ya ce aqimus salata wa atu zakat iya abinda zaka yi ta ji kenan amma fashin bakin yaya ake sallah ba koyar ba alkur'ani kan babu inda ya koyar da cewa ga yanda za ka yi sallah ga yanda za ka yi kabbara harama kabbara harama nan ga abin da ake faɗa in ka yi kabbara harama akwai du'awul istiftahi in ka yi du'awul istiftahi akwai karatun fatiha akwai sura in ka yi fatiha da sura akwai ruku'u in ka yi ruku'u ga abin da za ka faɗa sannan akwai dagowa daga ruku'u ga abin da za ka ce sannan za ka tafi sujada ga abin da za ka ce in ka dago ga abin da za ka ce zaman tahiya ga yanda ake yin sa in ka yi raka'a biyu uku hudu ka sallame sannan sallolin su ma raka'a biyu a asuba raka'a hudu azhar raka'a hudu la'asar raka'a uku magariba raka'a hudu isha babu su a cikin fashin bakin su tafsilan babu a cikin alqur'ani to yanzu idan ba za a rike hadisan annabi su fassara mana alqur'ani ba to an ce aqimu sala ya zamu tsaye da sallar bambancin mu da kai mu sai muka hakura manzo Allah ya ga mana ya za a tsaye da sallah kai kuma kace baka yadda ba waye a cikin kunci kai ne ko ba gane ba ne shi ne kawai haka mu mun yarda cewa annabi yi mana bayani kuma manzo Allah ya mana bayani kuma za ka sallah mu gwanin ban sha'awa amma wancan nan kan yana sallah shi dan qur'ani ka je ga yanda yake sallah in banda dai shedanci kawai shedanci ne shi ma ya gamsu a zuciyarsa cewa haka ake sallah ka zo ka samu musulmi gaba ɗaya haka suke sallah su yi kabbara harama su yi karatun fatiha da sura su yi ruku'u su yi sujada gwanin ban sha'awa suna sallah to shi ya ce wannan sallar ba haka take ba ba zai karbe ta a haka ba wa atu zakata ita ma da aka ce a bada zakka har yanzu ita ma ba wani fashin baki kawai Allah ya ce a bada zakka ya a nawa za a bada zakka dame dame dame ake fitarwa zakka sannan in kuɗi ne sai ya kai nawa nawa za a bayar idan abun amfanin gona ne sai ya kai kwano nawa kawai an ce wa atu haƙa yau hasadi ko kwano ɗaya ka girbe sai ka bada zakka na fata an gane to duk wa'annan abubuwan da Allah madaukakin sarki ce wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaan bima kasaba na kala min Allah da barawo da barauniya a yanke hannayensu ina nan ko nan ko nan dan aydiyahuma aka ce nan ayyadu ne nan ma yad ne nan ma yad ne ina za a yanke in ka ce nan ni zan iya cewa nan dan yadin in ka ce nan zan cewa ni ban yadda ba nan ne tun da ai kana da fahimta ni ma yana da fahimta kuma ba aiko na aka yi ba kai ma ba aiko ka aka yi ba to in muna so mu gane addinin da sai mu koma manzo Allah sai ya gaya mana daidai ina za a yanke shin nan za a yanke hannun barawo ko nan ko nan an gane ku Allah ya dacar da mu Allah kuma ya ganar da mu gaskiya wa mubayyinatul lahu kuma ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mai bayani daki daki game da alqur'ani qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra Allah ya ce mun saukar maka da azzikira alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kai wa mutane bayani in aka ce kai bayani da Allah me yake nufi da kai bayani litubayyana lin-nasi dan ka bayyana wa mutanen mutane abinda muka saukar musu kayi wa mutane bayani to wannan bayanin da sharhi yanzu na zo na ce maka alqur'ani yi mun bayani game da alqur'ani a yana jin sharhi za ka yi mun kai mun fashin baki dalla-dalla alkur'ani wani littafi ne saukakke daga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar mala'ika jibrilu zuwa ga manzan Allah a cikinsa akwai shari'a akwai kisoshi akwai hani akwai kaza akwai ina jin wannan ayi shi za ka gaya mun ko to duk wa'annan abubuwan ai bayani to kuma su aka ce annabi ya zo ya yi to wa'annan bayanan duk da za annabi zai yi su ne sunna mu a wajen mu in ka ɗauka sunna wata aba ce da ba a wannan bayanin da annabi zai faɗa a tsaye da sallah ya ce to ga yanda za a yi sallah sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi aikin haji ya ce khuzu anni manasikakum to wannan mu shi ake nufi da ainihin wato bayanin Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra malalle mun saukar maka da azzikir alqur'ani me yasa muka saukar da alkurani me yasa muka saukar maka litu bayyana dan ka dauki nauyi ka dauki gabarar yin bayanin manuzila ilaihim abinda muka saukar wa mutane wato abinda muka saukar da shi linnasu ga mutane shine abinda muka yi koka da aka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23 duk bayanin da ya yi kenan to bayanin su sahabbai sun gane bayanansa fassara ce ta alkurani shi yasa da suka tayi sai suka hada da bayanan da alkurani suka yi aiki da su hakan musulmi na kwarai suke ta tafiya sun yarda da alkur'ani sun yarda da sunna ina fata an gane suratul nahl aya ta 44 wa haula'i alqur'aniyya wayannan yan qur'aniyun din kada akhbara anhum annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ma ya bada labarin su bi qawlihi da fadin sa rubba rajulin shab'an ala arikatihi yaqulu bainana wa bain kitabillah fama kana fihi min halalin ahlalna وما كان فيه من حرام حرمنا قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي رب رجل za a samu wani mutum shaba'an ya ci abinci ya kai mai karo ala arikati yana kwance a tirisita dinsa iska tana fifita shi ya kulu sai ka ji ya yi gyatsa sai ya ce bayina na wa bayina kum kitabullah mu fa tsakaninmu da ku littafin Allah ne ba mu yadda da kowa ba sai littafin Allah fa ma kana fihi min halalin duk abin da yake na halal a cikin alqur'ani hal a halalnahu za mu halatta shi amma duk abin da ba qur'ani ne ya halatta mana ba ba za mu yi aiki da shi ba wa ma kana min haramin abin da yake na haramun a cikin alqur'ani harramna wa ma kana fihi min haramin harramnahu abin da yake na haramun a cikin alqur'ani za mu haramta shi qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ala ku saurara wa inni utitul qur'ana lalle ku sani an bani alqur'ani wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacin alqur'ani tare da alqur'anin me yayin kwatankwacin alqur'anin sunna daka annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi alqur'ani ne da me da sunna wallahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma da daukaka yana cewa wa ma yantiqu anil hawa na farko an ce ya magana ya yi bayanin alkur'ani an aiko shi don ya yi bayani wa mutane game da alkur'ani to kuma sai aka samu wannan bayanan da zai yi su ma sunansu wahayi domin ayar alkur'ani ta tabbatar da wa mayan ɗiku anil hawa manzan Allah baya magana son zuciya in huwa in har kaji ya yi magana illa wahayun wannan magana ba wata ababa ce face wahayi yuha da aka yi masa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana tantaba wajen rubutu yace ka rubuta duk abin da kaji ya fito daga bakin nan ba abin da ke fitowa daga cikin bakin nan sai gaskiya la yakhruju minhu illa alhaq ba abin da ke fitowa daga cikin sa illa alhaq sai gaskiya aka ka rubuta kawai kar ka tsaya wani tantama ko a cikin fushi annabi ya faɗa ko a cikin raha annabi ya faɗa in dai annabi ya faɗa gaskiya ne dan baya magana da son zuciya in dai kaji ya faɗa to wahayi aka yi masa kenan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce suratul najm aya ta uku zuwa ta hudu fal ahadithu wahayun min Allah kenan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma wahayi ne daga Allah jalla wa ala wa in kanar alfazu haminar rasul ko da yake lafuzzan da ke fita daga cikin bakin annabi lafazin yake lakin na ma'ani ha sai dai ma'anonin min Allah azza wa jal daga Allah mai girma ɗaukaka suke ma'anar daga Allah take lafazin yin amfani da lafazin wajen fassara ma'anar to wannan shine daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa hadha alladhi yahtaju bil qur'an bi za'mihi fa hadha alladhi yahtaju bil qur'an wannan da ya ce shi da ƙur'ani kawai zai yi hujja bi za'amihi amma fa a cewarsa wala ya hatajju bi sunna ya ce shi ba zai yi hujja da sunnar annabi ba zindiqun zindiki ne ai munafiqun munafiki ne az-zindiqu yuradu bihi al-munafiq shi zindiki munafiki ake nufi da zindiki duk wanda kaje yana ba zai aiki da hadisan annabi ba shi sai iya ƙur'ani kawai shek fawzanul fawzan ya ce wannan mutum zindiki ne فهذا معنى قولي wannan shine ma'anar fadin Imam al-Barbahari qad ihtawa ala zandaqa wannan mutun ya tattaro zindikanci wa qawluhu fa qum min indihi wa da'a Imam al-Barbahari yace dan haka da ka tabbatar da mutun irin wayannan masu wannan aqidan ne dan kada ya jefe ka da shubha ka kasa warware ta kai ma ka fada cikin tarkon sa fa qum min indihi tashi daga gurin sa wa da'ahu ka kyale shi la tajlis ma'ahu ma'ana karka zauna tare da shi li'anna ba'd an-nas yaqul domin wani wasu daga cikin mutane zaka ji wani yana cewa hadha yahtaju bil qur'an wannan ba kwaji da qur'ani yake kafa hujja sai wani ya dauka cewa kafa hujja da alqur'ani kaman akan gaskiya yake kafa hujjar da yake sai ka ji wani yana cewa ba kwaji yana yin hujja da alqur'ani fa yaghtaru bihi sai ya rudu da wannan kafa hujjar da yaji yana yi da alqur'ani ai duk wani wanda yake kan hanyar bata za ga yana da hujja a cikin qur'ani shi sa Allah ta'ala ya ce fa amman ladhina fi qulubihim fihi ayatun huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amman ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili Allah ya ce wa ma ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah dama an gaya ma duk wani mai wata kungiya ta bata in dai ya jingina ta da addini sai ya shiga cikin Qur'ani ya samu mata hujja lalle ne hujjar ta goyi bayansa ta inda za ka gane ba gaskiya ba ne hujjar hujjar da ya kafa da alkur'ani ba akan gaskiya ya kafa hujjar ba sai ka koma cikin sunnar shi sa za ga duk ɗan ƙungiyoyin ɓata suna faɗa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ita ce wadda take tona musu asiri in mutum ya taho da wata fahimta sai annabi ya ce to ma'anar ayan nan gashi in ka ka buya a bayan wannan ayar ka daure wa kungiyar ka gindi ka buya a bayan wannan ayar ka kafa hujja da ita to sai kuma a nuna maka sai annabi ya fito ya bayyana cewa wannan ayar da kai hujja da ita ba hujja bace a gare ka hujja ce a kanka shi sa Allah ya ce wa'anda a cikin zuciyarsu akwai karkacewa akwai mugun nufi game da wannan addinin akwai kin gaskiya fayattabi'una ma tashabaha ba za su taba kawo maka hujja da aya muhukama ba sai mutashabiha ibtigha alfitna ibtigha tawili dan neman fitina kawai la tajlis ma'a li'anna ba'd an-nas يقول هذا يحتج بالقرآن فيغتر به وهو لم يحتج بالقرآن أحقيقة gaskiya ko da kaji ya kafa hujja da alqur'ani ba da qur'ani ya kafa hujja ba li'anna alqur'ana domin in hadda qur'ani yake kafa hujja to ai alqur'anin amara bil akhadh bis sunna yayi umarni da ayi riko da sunna in hadda qur'anin yayi riko to ba zai fada da sunna ba domin alqur'anin shine yayi umarni da ayi riko da sunna fahaza lam yahtajja bil qur'an da haka kaga a fakaice ba hujja yake yi da alqur'ani ba inna ma yuridu taghdiya kawai yana son lullube gaskiya ne wa ta'amiyata ala nas yana son ya makantar da mutane ya ja mutane a makance ne kawai shi yasa sai ya koma cikin alqur'ani yayi ta ainihin wato walan keluwa a cikin alqur'ani ba tare da neman agaji da taimakon sunnar annabi ta fassara masa alqur'anin ba gaba ta 147 qala al-muallif rahimahullahu ta'ala واعلم أنها أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيب ما ليتك سني أن الأهواء حقيقة سوية سوية زوتيا بدؤوي كلها دكوة بدعة ردية هلكاتي kowace irin bid'a kowane ne ya zo da ita koda a cikin garin makka yake inda bid'a ce to halaka ce tad'u kulluha kuma kowace bid'a tana kira ila saif zuwa ga rarrabuwar kai da fadace-fadace inda bid'a ce to za ka gabata hada kan mutane bid'a bata taba hada kan mutane ba abinda zai hada kan mutane sunna ne alqur'ani da sunna ne kadai suke iya hada mutane kan mutane shi yasa Allah ta'ala ce wa'tasimu bihablillahi jami'a bihablillah aka ce amma ba ka karanta tarihi ba san da bid'a ta iya hada kan mutane bid'a aikinta shine ta raba kanku in ma kuna haɗe tsintsiya madaurin ki daya to za ta zo ta tarwatsa kanku wannan ya ja nasa wannan ya ja nasa wannan ya ja nasa abinda bid'a take kenan amma bid'a ba ta hada kan mutane bal ma bid'a tana kira zuwa ga rigingimu da fadace fadace da kashe kashe wa arda'uha mafi halakar bid'a wa akbaruha mafi kafirci a cikin bid'o'in duk da aka kirkira ar-rawafidu shi'a ɗan shi'a a duk ƙungiyoyin ɓata na bid'o'in nan to mafi halaka da mafi kafirci su ne arrawafin wal mu'tazila da mu'tazilawa wal jahamiyya da jahamiyya fa innahum domin wayannan yarudduna nasa ala ta'dil wa zandaqa wayannan aikin su ko da yaushe su mayar da mutane zuwa ga korewa Allah sufofinsa da sunayensa wa zandaka su kuma mai da mutane su zama zindikai shine aikin su in ji imamul barbahari sai a shek fauzanul fauzan ya ce ƙauluhu maganar imamul barbahari da ya ce wa alam annal ahawa a kullaha radiya al ahawa abinda ake nufi da ahawa san zuciya ma khalafar kitaba wa sunna duk wani abu da duk wata mazhaba duk wata ɗariƙa duk wani ra'ayi duk wani tunani da ya saba wa alƙur'ani da sunna san zuciya ne wannan ra'ayin san zuciya ne karka yadda wannan guguwar ta wannan son zuciya ta tafi da kai ma khalafal kitaba was sunna abinda ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam min al mazahib na mazhabobi wal ara'i da ra'ayoyi wal afkar da tunaninnika fa kullu ma khalafal kitaba was sunna duk abinda ya saba wa alqur'ani da sunna min al ara' na ra'ayoyi wal mazahib da mazhabobi wal afkar da tunaninnika wal hizbiyat da kungiyoyi wa gairi zalika da wani haka fa innahu min al ahwa duk ya fada cikin al ahwa duk san zuciya ne da haka ita kungiyar san zuciya ko san zuciya ba abu ɗaya bane duk abin da ya saba alqur'ani da sunna san zuciya ne qala ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce fa'illam ya stajibu laka, idan har ba su amsa maka ba fa'alam ka sani annama ya tabi'u na ahawa aho, annabi ya kira ka kaƙi amsawa, to me kake bi in ba son zuciya ba? Allah ta'ala ya ce fa'illam ya stajibu laka, idan har ka kirawo su suka gaza, suka ƙi amsa maka fa'alam ka sani kawai annama yanda sha'anin yake ya tabi'u na ahawa aho, to son zuciyarsu suke bi, suna biye wa soye-soyen zuciyarsu. wa man adallu Allah ya ce babu mafi bata mimman ittaba hawahu fiye da wanda ya tasa son zuciyarsa a gaba bi gairi hudan min Allah ya kyale shiriya daga Allah ga shiriya daga Allah cikin alkur'ani ga shiriya daga Allah ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya ajiye ya tasa son zuciya a gabansa Allah ta'ala ce a gaya masa babu mafi bata sama da shi ai babu shiryayye sama da wanda ya riko da sunna ya rike alkur'ani suratul qasas aya ta 50 fa hadha huwa wajibul muslim wannan kuma shine abin da yake wajibin musulmi an yattabi'a ma jaa anillahi wa rasuli musulmi so ake ko da yaushe zama yana bin abin da yazo daga Allah yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yattabi wala yattabi'a ma ragibat bihi nafsu ko fihi nafsu kada musulmi ya dinga bin abin da zuciyarsa take so yabi abin da Allah da manzansa suke so yabi alqur'ani da sunna ba abin da zuciyarsa take so ba aw qala bihi fulan ba kuma ya dinga bin abin da wane yace ba wa allan da suwana da suwane shine fulan wa allan wato fulan kar ya dinga biyewa ai wane yace kaza ba wane aka aiko ba aka aiko ma ba an aiko maka Muhammadu bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa in tudi'uhu tatadu kuma zaka gane kuran ka in ka bi wani ba manzon Allah ba kana mutuwa tambayoyin da za yi ma kowa ka bi babu shi a cikin tambayoyin to ka ku gaba da ansa zai maka wahala duk wanda ka kama ba manzan Allah ba kuma ya raba ka da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi ka kama kafa wala tun daga kabari zaka gane kuranka dan cikin tambayoyin man rabbuka ne man ma dinuka wa ma za taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum shi sa Allah ya ce wa in tudi'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin alwajib abinda yake wajibi a kaina akan ka dan uwa an ya'rida aqwalan nasi 'ala al-kitabi was sunna ka dinga auna maganganun mutane akan al-qur'ani da sunna wane ya ce kaka kalli girman sa karka kalli shekarunsa karka kalli tudun iliminsa karka kalli girman babban rigarsa ko rawaninsa karka kalli alkyabbarsa kalli abin da ya faɗa ɗora shi akan sikelin alkur'ani da sunna fama wa faƙal kitaba wa sunna duk maganar da ta dace da alkur'ani da sunna ko daga wajen wa ta taho a kaza biha shi musulmi sai ya kama ta ya riko da ita haka musulmi yake baya unzul li zatil qawli la min qa'ilin wal haqqu maqbulun walau min jahilin wai unzur li zatil qawl abinda aka faɗa shi ake so ka kalla ba wanda ya faɗa ba wal haqqu ita gaskiya maqbulun karbata ake walau min jahilin ko da kasur gumin jahili ne ya faɗa inda gaskiya ya faɗa sai a karba a bashi da duhun jahilcin sa amma duk shak din da yazo ya sharara ƙarya to ba za ka kalli girman shakashak ɗinsa ko girman ainihin wato wato wato wato title ɗin duk da aka ba shi ba sai ka ɗauke wannan magana tasa ka yaɓa ta a jikin bango wannan in kana da wannan ma'aunin ka huta na fata an gani wa ma khalafal kitaba was sunna tarakahu haka musulmi yake abin duk da yaga a addini ya saba da alqur'ani ya saba da sunna to baya kallon to ai malam wane yana yi malam wane aka aiko ma ba shi aka yi koma ba alkur'ani da sunna yana gaba da kowa ra'ayin kowa ya faɗi ƙasa in ya saba da alkur'ani da sunna da haka da zarar abu ya saba da alkur'ani ya saba da sunna tare ka wushi musulmi kawai sai ga ba zai ɓata lokacinsa akan wannan ba dan kada ya zama kaman wanda ya guzuri da yashi ka san da in kai guzuri da yashi ka ji jiki ko yawwa kaga la yusminu wa la yughni min ju'in an gane suka ce duk wanda ya tara bid'a ya tafi da ita lahira kaman wanda ya guzurin yashi ne ga nauyi ga baya maganin yunwa baya maganin kishirwa to wannan shine mutumin da ya tara bid'o'i ya tafi da su lahira gara mutum ya rike sunnar annabi kwaya ɗaya tak da ya tara bid'o'i dubu ya je wa Allah da su hadha huwa sahibul haq duk wanda ka ganshi a haka magana da an faɗe ta yana da ma'aunin alkur'ani da sunna in sun daidai ya karɓa in bai su daidai ba ya ajiye wannan shine mai neman gaskiya shine ma'abocin gaskiya amma allazi yazhabu ma'an nas amma duk wanda kaga yana bin mutane aina ma zahabu duk inda suka yi ri an yi nan shi ma sai ya bi dan abu ya rima kenan ri an dawo nan sai kuma ya dawo ya bi mutane wannan waya kunu imma'atan shi ake kira imma'a ba shi da ra'ayi kawai ya fito shi ma bai san inda zashi ban kace ah zo mu tafi mana sai ya ce mu je duk sanda ka ganshi kawai ka jashi da inda ka jashi zai hau mashin mu tafi ba zai tambaye ka ina za ku je ba kawai zai hau mashin ɗinka ba shi da program ba shi da shadul ba shi da manufa a rayuwarsa in ma'a kenan duk inda ya ga an ɗunguma kawai ya ga abin akwai musamman akwai wani ɗan kyale-kyale akwai wani ɗan abu da yake nuna ɗan shaidan ya ɗan ƙawata abin kawai sai ya danna can gurin wala yu fakir baya tunani fi ma hum alaihi wai wa'annan mutanen akan me suke tafiya baya baya wannan tunanin akan me suke baya tambaya wala yaktabir baya jarabawa ya gwada mahum alaihi akan abin da suke kai fa hadha sahibu hawa duk wanda ka ganshi a haka to ma abocin san zuciya ne yattabi'u hawahu yana biyo san zuciyarsa Allah ya kiyaye qawluhu Imam al-Barbahari yace tad'u kulluha ila sayf duk wata bid'a tana kiran mutane zuwa ga rigingimu da fada da zubar da jini yani abun nufi annal ahwa lalle san zuciya tad'u ila al-fitna suna kira wato duk san zuciya yana kiran mutane zuwa ga fitina shi ne ma'ana asaif ɗin rigingimu da faɗace-faɗace duk san zuciya ta du'u kai san zuciyarka a yi nan ni san zuciya ta a yi nan wannan san zuciyarsa a yi nan wannan san zuciyarsa kuma ya ce a yi nan ka gaya mun ina za mu haɗu na ce ni ne akan daidai ka ce a kai ne akan daidai shi ma ya ce shi ne akan daidai wannan ya ce to ya za a yi to kaga za a yi a yaga kenan in ɓamɓari nawa waɗanda suka yarda da ni mi nan da su ya bambari nasa wanda suka yarda da shi su can da shi wannan shi ma ya jaye ya gira bansa ya nan so kaga an raba amma da mun haƙura in haƙura da shehina ka haƙura da shehunka in haƙura da malamina ka haƙura da malaminka duk mu dawo mu runguma alƙur'ani da sunna ina tabbatar maka wannan shine abin da zai haɗa mana kanmu duk wani kira na a haɗa kai in dai ba zuwa ga alƙur'ani da sunna bane kan ba zai haɗu ba an gane falhurubu allati waqa'at sai malai baka misali yace duk yaƙe-yaƙen da suka faru bainal musulmi na tsakanin musulmi wan shiqaqul kalima da tsatsagewar rarrabuwar kai innama ja'at duk waɗannan abubuwan sun zo ne an ashabil ahwa daga ma'abuta san zuciya ka karanta tarihi duk rigingimun da aka yi da fadace-fadacen da aka yi a musulunci da kuma ainihin wato abin da aka samu na rarrabuwar kan jama'a ya faru ne daga ashabil ahwa ma'abuta san zuciya من المعتزلة دغ معتزلاوا والخوارج دا خوارجاوا وغيرهم دا وسنسو فهم الذين سببوا الفتنة سوني مسبب سوني كانوا ورغمي ندو وتا فتنة دا كسا ان سامو سكانكانن مسلمي ما جاءت الفتن فتنتنو basu zo ba basu sadado sun shigo cikin al'umman musulmi ba illa min qibalihim sai ta bangaren su wa bisababihim kuma ta dalilin su man alladhi qatala Uthman radiyallahu anhu sai malai fara baka misali waye ya kashe suwaye suka yi engineering din kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu suwaye man alladhi qatala Ali radiyallahu anhu suwaye suka yi engineering din shirya planning din kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu man alladhi awqada alfitnata bainal muslimin suwaye suka kunna wutar fitina tsakanin musulmi ba'da zalika bayan haka illa ashabul ahwa ba wasu bane sai mu abota san zuciya man alladhi aghra al-ma'mun wane ne ya zuga ma'mun ai mun karanta ma'mun mutawakkil mu'tasim billah waye ya zuga ma'mun wa man jaa ba'dahu da kalifofin da suka zo bayan ma'mun bimtihani ahli sunnati da tsangwamar ahli sunna da jarab sanya ahli sunna cikin jarabawa hatta sahabu imama, imamahum ahmad ibn hanbal har sai da ta kai shugabansu ya ja imam ahmad bin hanbal a ƙasa wa darabuhu sun dake shi wa sajanuhu sun kulle Imam Ahmad ba wasu bane suka yi fa wannan aikin illa ahlul ahwa sai yan bid'a ma abota san zuciya man alladhi sajana shaykh al-islam waye garkame shaykh al-islam ibn taymiya hatta mata har mutuwa aka kulle shi a kurkuku har ya mutu fi sijin a kurkuku rahimahullah illa haula'i ahlul ahwa sai wayannan fa ma abota san zuciya duk su ne فعلينا أن نحذر من هؤلاء ذاك واجبين مي حترى da waɗannan mutane li'anna sharrahum domin sharrun su yaqulu fil nihaya a ƙarshe yana komawa ila tamziki kalimatul muslimin zuwa ga yayya ga haɗin kan musulmi wal khuruj ala wali amri muslimin da kuma yin tawaye ga shugaba jagoran musulmi wa tafriqi jama'atul muslimin jama'atul muslimin da kuma yayya ga jama'ar musulmi da rarraba kansu liyakunu shiya'an dan su zama jama'a jama'a wa ahzaban kungiya kungiya badala an yakunu ummatan wahida a madadin al'umman musulmi su dunkule su zama al'umma guda daya qawluhu wa arda'uha wa akbaruha ar-rawafid wal mu'tazila wal jahmiyya imam al-barbahari da yace mafiya halaka mafiya kafirci a cikin wayannan kungiyoyin batan sune ar-rawafid da mu'tazila da jahmiyya ha'ula'i malai ce waɗannan sharru ashabil ahwa a duk ɗan bid'a da ka taɓa ji a tarihi to waɗannan su ne mafiya sharri wa fi qimmatiha a can kololuwar sama ar-rafidatu min ash-shi'a sune rafidawa cikin yan shi'a summu rafidatan me yasa ake kiran su da rafidawa an ambace su da rafida li'annahum rafadu zaid bin ali ibn al-husayn domin sun yi watsi sun fita daga sabgar zaidu bin Ali bin Hussein lamma da auhu lokacin da suka kiraye shi an yi wafiƙahum da ya zo ya zama tare da su ala sabbi abubakar wa Umar akan zagin sayyidina abubakar da Umar wannan zaid ibn Ali ibn Hussein jikan sayyidina Ali ne da haka sai suka nemi ai ga wani aiki sun ɗauko na zagin abubakar da Ali da Umar da haka ya zama tare da su a wannan ainihin wato a wannan irin wato mummunan aiki wa qala sai ce la yace shi ba zai ba abubakar wa umar wazira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace musu abubakar dinnan da umar dinnan wayannan duk waziran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam falamma aba an yuwafiqahum da suka ga yaki ya zama tare da su qalu sai suka ce idan narfudu to tunda haka ne mu ma mun fita sabgaka mun yi watsi da sha'aninka fasummu bir rafida to daga nan suka samo suna rafida ake kiran su rafidawa wal jahamiyya su kuma jahamiyya fa atba'ul jaham ibnu safwan su kuma wannan mabiyan wani ne da ake kiransa jaham ibnu safwan allazi takarrara zikruhu wanda mun maimaita ambatansa a wannan littafin a wurare da dama wal mu'tazila sai kuma mu'tazilawa atba'u amr bin ubayd su kuma sune mabiyan amr bin ubayd wa wasila ibn ata allazi allazaini wanda wa'annan mutum biyin i'tazalu majalis al-hasan al-basri shi sa aka kira su mu'tazila wato suka kauracewa da almajiran hasan al-basri ne da suka zo da wannan aqida ta mu'tazilanci suka ga ba zai karba ba sai suka kauracewa gurin zaman hasan al-basri zuwa gurin majalisin sa wan hazu suka tare kansu walam ya'khudhu al-ilma an ulama'i sunna sai suka daina yin karatu a gaban malaman sunna fasummu mu'tazila shi sa su ma sai ake kiransu mu'tazilawa قوله فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة التعطيل نفي الأسماء والصفات وإنهم كنجوين سنة كوكرن ما يد متانيس زمان ما سكوري وألا سوناي دا سفوفنسا والزندقة دا كمسو ما يد متانيس زمان زنديكي هي رفض الكتاب والسنة شيني واتيد القرآن دا سنة والأخذ ببدع والأخذ بدلهما بالأهواء والرغبات a madadin riko da alkur'ani da sunna sai mutum ya mutane su koma rikon san riko da san zuciya da kuma abubuwan sha'awace sha'awacen ransu Allah madaukakin sarki ya ganar da mu ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ka taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai wannan yanayi da muke ciki na matsi da kunci da tsadar rayuwa Allah madaukakin sarki mun tuba muna tawassuli da sunayenka kyawawa da siffofinka mafiya kamala Allah ta'ala ka kawo mana sauki Allah ka rangwanta mana Allah ka sassauta mana Allah ka kawo mana wadata Allah ka yaye mana wannan tsada Allah madaukakin sarki ga Ramadan yana ta tahowa Allah madaukakin sarki ka tausaya wa al'umman musulmi ka sauƙaƙa musu al'amura don su ji daɗin yin Ramadan cikin kwanciyar hankali wannan bai gagare ka ba ya Allah duk waɗanda kuma suke so irin wannan yanayi ya ci gaba da gudana don suna jin daɗi in masu shiryuwa ne Allah ta'ala ka shiryar da su in kuma ba masu shiryuwa ba ne Allah madaukakin sarki kai mana maganin su kuma insha Allah mun tafi hutu sai bayan sallah assalamu alaikum wa rahmatullah آمين آمين آمين na'am to insha Allah akwai ɗaya daga cikin masu hidimtawa